علينا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فان التقوى زاد لا ينفجر ونور لا ينقطع أيها المسلمون خطبتنا اليوم موضوع خطبتنا اليوم هو الغيبة والكذب وهما من أخطر آفات اللسان ومن أعظم أسباب فساد المجتمع قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه والغيبة هو ذكر أخيك بما يكره وهو غائب وإن كان فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عولج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يقبسون وجوههم وصدورهم قيل من هؤلاء يا رسول الله قال هم الذين يأكلون لحوم الناس والذين قال قال الله في مقام التنزيل والذين هم عن اللغو معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة يمزة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فتاة الكذب من أعظم من أعظم الذنوب وأسباب النفاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كل المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان يا عباد الله اعلموا أن اللسان أمانة فمن حفظه نجا ومن أطلقه في الغيبة والكذب حلف ومن وسائل اجتناب الغيبة والكذب مراقبة الله تعالى في السر والعلن التثبت في الإخبار قبل قبل نشرها حفظ اللسان والإكثار من الصمت شغل النفس بالذكر وتلاوة القرآن الإسلام بين الناس وترك الفتنة وترك الفتن اللهم صل ألسنتنا من الغيبة والكذب اللهم اجعلنا من الصادقين واصلح قلوبنا وأحملنا اللهم ألف بين قلوبنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dukkan godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda muke dogaro da shi muke neman taimakonsa muke neman ya ba mu tsari daga ashekwan tsira da aminci su tabbata a kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam babban bawan allah babban zakarin allah bayan allah duk wanda allah ya ciyar da shi ba mai da shi duk wanda allah kuma ya fatar da shi ba mai ciyar da shi ya allah ka ba mu jiya ine wa kaina wasiya ine muku wasiya da mu ji tsoron Allah mu kiyaye iyakokin Allah saboda kiyaye ko iyakokin Allah shine abincin zuciya ita zuciya abin da take bukata tana rayuwa shi ne ba wa Allah ya sa tsoron Allah a cikin zuciyarsa lalle wannan tsoron Allah shi ne abincin da yake wanzar da zuciya a babin mumini daga musulmi ya zama mumini ya zama musulmi lalle tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa shi ne abincinta lalle kuwa kiyaye alƙaƙoƙin Allah da tsoron Allah haske ne wanda baya taɓa ɓacewa ya kuma yi Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye iyakokin Allah abubuwan da Allah ya hane mu mu bari abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi mu yi mu tsaya daidai abin da musulunci ya ce ka tsaya babu ƙari babu rabi idan an ce wannan abu fari ne ka ce fari ne kar ka ce fari fat ka dora akan abin da ba ce ka ce ba kar ka ce fari fari ka rabanta akan abin idan aka ce wannan abu fari ne ce ne shi fari ne bayan Allah wannan al'umma ta mu ta yawaita da yawan zancen mutane wannan al'umma ta mu ta yawaita da yawan ƙarerai wannan al'umma ta yawaita da tattauna al'amura yi da wani malamai ba su tsira ba wanda malamai ba su tsira ba shugabanni ba su tsira ba kowa bai tsira ba yawan yi da mutane yanzu a ƙasa ta mu ta Najeriya ƙara ƙarfafa yake yi kai abin ma ya zamo kamar gasa wasu malaman sun zamo kamar 'yan jarida jira suke tattaro laifuffukan mutane cikin zafi su kafe kamara su yi ta zage-zage su ta kirbici da hayaniya su ta hauka da bankura wai da sunan shi wannan da'awa yake yi don a fahimce shi wannan ba daidai ba ne yi da wani surutu a kan wani ya laifin wani kambama laifin wani faɗan laifin wani laifi tudu ne in ji bahaushe da wanda kake kan naka kake yaɗa da wani kai zai ka ji da kanka ka ji abin da yake damunka malamai sun lalace sosai wajen sakin magana yanzu za a iya rage zuwa tsakanin malamin Allah da ɗan haurajiya kowa zai matsale ya ce shi ya zo ta babu sunna ko ya ce shi ya zo zai yi wa'azi an mai da rabbi kamar wasan yara an mai da gulma kamar wasan yara an mai da kafe kamara a yi zage-zage an mai da shi wasan yara to ya ku bayan Allah masu sauraro ku rika tantance magana ma za ku ji ku bi aikin malam kar ku bi aikin malam kar ku bi fadan malam ku bi fadan malam kai kar ku bi aikin malam abin da malam iya ya ja to ku bi nan fadan sa ku ajiye masa ku bar masa kayan sa lalle wannan abu na riba da yawan yi da wani da yawan zagin mutane yana ɓata al'umma kuma shine yanzu kan gaba da yake ta ɓata ya shigo cikin ƙasar Hausa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin alkur'ani yace karku zancen wani karku giban wani mutum zai so ka ji naman ɗan uwanka mushe lalle ba za ka so haka ba lalle shi giba shi ne zancen wani tari akan wani yi da wani magana kan wani wanda in ya ji ba zai ji daɗi ba ko da yana yin abu ko da yana yin abu in ka faɗa ya ji ba zai ji daɗi ba sunan sa ba al'umma lalle mu kiyaye wannan wannan al'umma ta mu ta yanzu lalle za ta tashi tashi sosai a kan ji da wani musamman wasu wanda suke kiran kansu da sunan malamai suke shiririta da yada laifukan mutane da neman laifukan mutane su ta yaɗawa suna zage-zage annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da ni yace na wuce wata al'umma na wuce wasu mutane Allah ya musu farce Allah ya sa musu faratan su na manya-manyan karafu yace na same su suna jan fuskar su da wannan karfan suna kwaye fuskar su suna jan fuskar su suna jan jikin su suna jan kirjin su sai sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya annabi Allah su wani ne wannan yake waɗannan su ne masu yi da wani waɗannan su ne masu riba waɗannan su ne masu surutu akan wani waɗannan su ne masu cece kuce akan mutane suna ban kaɗo laifin mutane ba su ban kaɗo na su cutu ba ga Allah ba da ranar tashin kiyama in mutum ya mutu a can za a cuce shi Allah ka kare mu lallai shi mumuni shine mutumin da yake kawo da kai daga yasacciyar magana kar ku na sauraron mutane da suke yasacciyar magana kar mu yawaita sauraron masu yawan koyaushe akwai mutanen da su kullum is negative kullum in zai magana korafi ne da mummuna na maganganu kare da jin maganganu irin wannan mutum ko ba da ne shi ko ba ma da ba ko dan jarida ko ba dan jarida ba dan jarida sun yawaita kowa ya zama dan jarida ko ni ya karshe ke yi mu kiyaye abin da muke gani mumuni shine wanda in ya ga abu yana kau da kai ba ruwan ka da neman laifin wani ka ji da naka ka ji da naka laifin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin Qur'ani yace narko da lalata da bane ya tabbata ga mutanen da suke zancen wani ga mutanen da suke neman laifukan wani su zanta a kai ko kai ɗaya ne ko a gida ne ko a majalisa ne ko a gidan rediyo ne ko a social media ne idan ka yi da wani to insha Allah za ku yi sada'a da shi gaban Allah bayan Allah mu kauce wannan lalle wannan abun yana yawan fata mana rai kuma musamman wanda suka ɗauko jakadu suka ɗauko suke cewa su malamai ne abin ya fi ɓata rai abin da bai kasa kara ya karya ba a yi ta turai surutu da shirbici da bankaura a social media mun kuma kashi da kwamin da da yawanci ana biye su ka ga ƙarar jiya su ake yi jiya ba da ganinta da kake ganin mashaya jiya akwai biyan malamai ba wannan kabbarar da ake wa malamai ba shine jiya su ha wannan na'am din da ake faɗa shine giyar malamai idan ya wazi yana wazi tana cewa na'am wallahi ta da gaske ce zai sauka hanya zai sauka sauka kalle zai sauka wannan kalma na na'am din shi ba ba ko da wani ne ma yake da ana ce masa wannan na'am din kana wazi ana ce masa wannan na'am suna ƙara zuba ka kai ta sulmu ci ga tace ne da hauka da rashin hankali ana ma kabbara wannan ita ce giyar malamai to malamai su kiyaye wannan lalle sunna ba ita ce fitara ba lalle abubuwan da wasu malamai suke yanzu wallahi in kai ba musulmi bane ba za ka san gunci ba mutum zai kafe kamara ya samu wanda muke kallon su da mutunci ya yage musu mutunci ya zazzage su wai albarkan faɗin baki ne ko albarkan faɗin albarkan faɗin baki ko ne yancin faɗin baki ne ko yancin albarkan baki wannan yancin tsiyan baki ne ba na ba albarka shi kuma yawanci abin da yake ba mu ka kai shi malaman Allah ba a sauraron su malamin da zai dama hadisi ya dama aya ya gaya maka waye Allah ba a sauraron ba irin su malam haifan irin su malam sanar da ya yau irin su limamin wannan masallacin ba za ka da hayaniya ba su ba ba su ba a saurara ba sai dai dakkawa ne dattawa ne wannan ma ya kullo ta gaban wani ya kullo ta yamma wani ya kullo daga geji ka rasa waye ai ta surutu ba ji ba gani ana alfahari da karatu kana saukar daga wata ne daga sama kada da kasa zai buɗe littafi ya ce shi ya san nahawu shi ya san da yake yi shi ya sa malaman mu na da da iyayen mu na da tsoron Allah da yafi yawa amma ba karatu to gara haka da mutanen da suke cewa su sun san waye Allah sun san waye sunan annabi amma za ka zo kana gulmin mutane kuma ana biya musu ana sauraron su wasu ma wasu na neman follower wanda za su bi su su ta sauraron su a daina biye musu idan ba a biye musu za su biya kuma abu yayin ne mawarsa da kuke gani da imam malik ne an yi mawarsa ta fi arba'in wanda malamai suke guda ɗaya allah ya ɗaukaka na imam malik duk kawai sun bata duk sun bata don haka bayan Allah mu rika yi wa matasa da yani yawanci matasan mu ne yanzu ba san ya tarbiya ba a social media su koya duk wannan haukar da ake a social media gani suke daidai ake wallahi mu rika zaunar da matasa muna jawo musu kunni su tsara ba daidai ba ne Qur'ani ba hauka ba ne sunna ba ta hankali ba ne amma yawanci wanda suke wannan surutu zai ga ya ce wai shi ahlus sunna ne ahlus sunna ne wallahi an tsuma ne ba hanyar annabi ya kama ba annabi bai yi haka ba annabi ya zama da wanda ba musulmai ba annabi ya je ta ajiyar wanda ba musulmi ba zai mutu yaro zai mutu annabi ya ce masa karɓi musulunci baban sa yake masa karɓa matashi yana karɓa yana su kyakkyawar dabi'a iya zama da mutane shi fa sunna ba yawan gemu bane ba ba ka ga ɗan galawar zo bane zallan sunna ba akwai akhlaq akwai ɗabi'u akwai sanin ya kamata duk mutumin da zai ajiye maka gemu ya kafe gemunsa ya ɗaga wandonsa yana goge ba su da ashuwar ba na sunna ta tsaya ba ƙarya ne ba na ta tsaya ba amma za a ga malamai ana ta rashin hankali da rashin ɗa'a muna ganin mutane da mutunci a cikin al'umma ta fito da zazzaje su ɗan uwan kalan malaman baka kyale su ba yanzu akwai wanda na gaisa a social media ba musulmi ba ne yadda kuna ta sa ƴan uwanku a wuta kun ce wanda ya karanta Qur'ani zai shiga aljanna kuma kuna so wasu ƴan wuta ne to mu yanzu ya zamu shiga wannan addinin nan wani irin addini ne kullum wannan ya zaji wannan wannan ya zaji wannan wallahi wannan ba musulunci ba ne hauka ce da rashin hankali tabbata wasu malaman ya kamata a kai su psychiatric ne ba a duba kwakwalwar gobe Allah da haka wanda ke ɗan majalisa ɗan siyasa ɗan majalisa ɗan wannan dokoki ne ba za su yi masu amfani wanda za a kare mutunci masu mutunci ba mu ce ba a laifi ba ba mu ce muna goyon bayan rashin gaskiya ba amma a yi gyara yadda ta dace Kudu ila ta ji da rabbika bil hikmati wal mawqifati hasana kai kira zuwa ga Allah da hikima da wa'azi mai kyau duk duniya yanzu ba kamar Fir'auna duk wa'azin da bai saka ce ka kai annabi Musa a iya wa'azi ba ba bai saka ce ga wani babban ɗan iska kamar Fir'auna ba baka isa wannan duk sunnar ka amma Allah ya ce ku kula da hukumar layyina ku yi wa Fir'auna magana ku ga wa Fir'auna magana da taushi ku ba Allah bane ne amma matasa wani za a zo da kai shekara arba'in ba kamar mu yake wai ne da wani tsoron yaro a yanzu kai wani wai na ce wasu yara kawai goma ya sauke Qur'ani ya dan san hadisi kama kama dan haka bayan Allah mu daina biye irin waɗannan ƙarewa suke yi mutum zai kare kamar a ɗakin sa ta zagi mutane wai kuma ce wai shi inna alhamdulillah ba kowane inna alhamdulillah za mu karba ba wallahi kuna kasancewa kuna tashiwa da kyau duk malamin da ku tsara a bakin sa ku ajiye masa dawarsa fi gaba ku nemi wanda suke cewa qala Allah qala rasuluhu wa ma adalika adalika wa waswasu shayatin al-ilmu qala Allah qala rasuluhu shi ilimi abinda Allah yake abinda manzon Allah yake ko ma bayan haka waswasi ne yake kan kuruwa ce take kan da haka lalle mu kiyayi ni da wani jama'a da dama sun kiyayi da wani malamai sun koya sun fara koya wa mutane mu kiyayi wannan ina ba ku hakuri in na yi zafi ku yi hakuri abin bai zo a yi ma a rai da yake so ba amma dai abin yana yawan ci mana rai mutane suna fitowa da suna sunna sunan annabi ka buga a kan da sunan annabi ka ce su annabi wallahi da sunan annabi ka ce sunna ka zagi mutane ka ce su annabi za ku shari'a a gaban Allah da wajen Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana wannan bai koya mana wannan ba kuma a Najeriya ne wannan abin da yake ƙara tsamani yake ƙara lalacewa Allah ka gyara mana halayyar Allah ka tsora mu akan daidai Allah ka ƙara mana nutsuwa a cikin zukatan mu Allah ka raba mu da hauka da rashin hankali Allah ka raba mu da bakaura Allah ka tabbatar da mu akan ɗabi'u na gari Allah ka tabbatar da mu akan ɗabi'un annabi Muhammad Allah ka raba mu da ɗabi'un ƴan zamani Allah ka raba mu da ɗabi'un malaman social media Allah ka raba mu da ɗabi'un malaman da suke son followers Allah ka tsora mu akan daidai ya Allah ka raba mu da hauka Allah ka raba mu da rashin hankali Allah ka sa mu cikin imani Allah ka zama da mu lafiya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka tsinke tsakanin mu Allah ka raba mu da tsakani ya Allah rashin tsaro da ake ƙara fuskanta a wannan kafa Allah ka ba mu zama lafiya ya Allah ka zama da mu lafiya ya Allah ka tabbatar da mu cikin koshin lafiya ya Allah ka ƙara mu zuwa cikin zukatanmu sana'o'in ya Allah ka ƙara mu albarka ya Allah ka ƙara wa sana'o'in mu albarka ka sa mu cikin imani akwai da wani alhamdulillah rabbil alamin